بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, طه Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ba mu saukar maka da Alƙur'ani don ka wahala ba, إلا تذكرة لمن يخشى sai don wa'azi ga wanda zai ji tsoron haɗuwa da Allah, تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى saukakke ne daga wanda ya halicci ƙasa da sammai masu ɗaukaka.
الرحمن على العرش استوى Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى abin da yake sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu da kuma abin da yake ƙarƙashin ƙasa duka nasa ne, وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى idan kuma ka ɗaga murya da furuci to lalle shi yana sane da sirri da abin da ya fi sirri ɓuya.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah shi ne wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi yana da sunaye mafiya kyau.
وهل أتاك حديث موسى Shin kuwa labarin Musa ya zo maka, إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى lokacin da ya gano wuta sai ya ce da iyalinsa ku zauna a nan, lalle ni fa na hangi wuta, zan je ko na zo muku da garwashinta ko kuma in sami mai nuna mini hanya a wurin wutar.
فلما أتاها نودي يا موسى To lokacin da ya zo wurinta sai aka kira shi cewa ya kai Musa,
إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى lalle ni ni ne fa Ubangijinka, sai ka tuɓe takalminka, lalle kana a tsarkakakken kwarin ɗuwa ne, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى kuma ni na zaɓe ka da manzanci sai ka ji abin da za a yo maka wahayi da shi.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري lalle ni ni ne Allah babu wani abin bauta sai ni, to ka bauta mini kuma ka tsai da sallah don tunani.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Lalle alƙiyama za ta zo ina nufin ɓoye ta ne don a sakawa kowanne rai da irin abin da yake aikatawa.
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى To kada wanda bai yi imani da ita ba ya kuma bi son ransa ya hana ka gaskata ta sai ka hallaka.
وما تلك بيمينك يا موسى menene kuma wancan yake a hannun damanka ya Musa?
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى Musa ya ce, Ai, sanda ta ce da nake jingina a kanta, ina kuma kaɗowa dabbobi na ganye da ita, ina kuma da sauran wasu buƙatu game da ita.
Ƙwale alƙiha ya Musa, Allah ya ce jefar da ita ya Musa, فألقاها فإذا هي حية تسعى sai ya jefar da ita sai ga ta ta zama macijiya tana ta sauri.
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Ya ce kamata kuma kada ka ji tsoro za mu mai da ita kamar yadda take a da.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى kuma ka haɗa hannunka da kwiɓinka zai fito fari sal ba tare da wata cuta ba wannan wata ayar ce daban لنريك من آياتنا الكبرى domin mu nuna maka irin manya-manyan ayoyinmu اذهب إلى فرعون إنه طغى ka tafi wurin fir'auna don kuwa lalle ya ƙetare iyaka قال رب اشرح لي صدري Musa ya ce, Ubangiji na ka buɗe mini ƙirjina, ويسر لي أمري kuma ka sauƙaƙa mini lamarina, واحلل عقدة من لساني ka kuma warware kullin da yake a harshena, يفقه قولي don su fahimci maganata, واجعل لي وزيرا من أهلي kuma ka sanya mini waziri daga dangina, هارون أخي watau ɗan uwana Haruna, اشدد به أزري ka ƙarfafa gwiwata da shi, وأشركه في أمري kuma ka shigar da shi cikin lamarina.
كي نسبحك كثيرا domin mu tsarkake ka da yawa, ونذكرك كثيرا mu kuma ambace ka da yawa, إنك كنت بنا بصيرا lalle kai ka kasance kana ganinmu.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah ya ce, Hakika an baka abin da ka tambaya ya Musa, ولقد مننا عليك مرة أخرى Hakika kuma mun yi ni'ima a gare ka a wani lokaci.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى Sanda muka yo wahayi ga mahaifiyarka da abin da ake yin wahayi da shi.
أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني cewa ki saka shi jinjirin a cikin akwatu, sannan ki jefa shi cikin kogi, to sai kogin ya jefa shi a gaba, sai maƙiyina kuma maƙiyinsa ya ɗauke shi. Na kuma sanya maka farin jini daga gare ni don kuma a yi tarbiyyarka a gaban idona.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى lokacin da ’yar uwarka take tafiya tana cewa da su, Yanzu ba na haɗa ku da wadda za ta rene shi ba, sai muka komo da kai zuwa ga mahaifiyarka don zuciyarta ta yi sanyi, kada kuma ta yi baƙin ciki. kuma ka kashe wani mutum sannan muka tserar da kai daga uquba muka kuma jarrabe ka da jarrabobi daban-daban sannan ka zauna shekaru a cikin mutanen Madiyana, sannan ka zo nan daidai lokacin da na ƙaddara maka annabta ya Musa, واصطنعتك لنفسي kuma na zaɓe ka don kaina.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Ka tafi kai da ɗan uwanka da ayoyina kada kuwa ku sassauta game da ambatona.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى Ku tafi wurin Fir'auna don ko lalle ya wuce iyaka.
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Sai ku gaya masa magana mai taushi ko watakila zai wa'azantu ko kuma ya ji tsoron azabar Allah.
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Musa da Haruna suka ce, Ya Ubangijinmu lalle mu muna tsoron ya far mana ko kuma ya wuce iyaka wajen yi mana uquba.
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Ya ce, Kada ku ji tsoro, hakika ni ina tare da ku, ina ji kuma ina ganin komai.
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Sai ku tafi wajensa sannan ku ce da shi lalle mu manzannin Ubangijinka ne, sai ka sakar mana banu Isra'ila kada kuma ka azabtar da su, hakika mun zo maka da aya daga Ubangijinka, aminci kuwa ya tabbata ga wanda ya bi shiriya.
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Lalle mu an yi mana wahayi cewa ita azaba lalle tana nan ga wanda ya ƙaryata ya kuma ba da baya.
قال فمن ربكما يا موسى Fir'auna ya ce wane ne Ubangijin naku ya Musa, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى Musa ya ce Ubangijinmu shi ne wanda ya baiwa kowanne abu surar halittarsa, sannan ya shiryar da shi yadda zai yi tasarrufi.
قال فما بال القرون الأولى Fir'auna ya ce, To, menene halin da al'ummun farko suke ciki?
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Musa ya ce, Saninsu yana wurin Ubangijina a cikin lauhul mahafuzu, Ubangijina kuma baya kuskure cikin iliminsa kuma baya mantuwa.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى shi ne wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe, ya kuma sanya muku hanyoyi na tafiya cikinta, kuma ya saukar da ruwa daga sama sannan muka fitar da dangogin shuke-shuke iri-iri da shi ruwan كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ku ci daga tsirran kuma ku yi kiwon dabbobinku, lalle a game da wannan akwai ayoyi ga ma'abota hankula, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ita ƙasar muka halicce ku kuma a cikinta za mu mayar da ku daga ita kuma za mu fito da ku a wani karon.
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Kuma haƙiƙa mun nuna masa wato fir'auna ayoyinmu dukkansu sai ya ƙaryata kuma ya ƙi ba da gaskiya.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى Fir'auna ya ce, Yanzu ka zo mana ne don ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka ya Musa, فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى to lalle kuwa za mu zo maka da wani sihirin irinsa, sai ka sanya lokaci na musamman tsakaninmu da kai wanda mu ba za mu saba masa ba, kai ma haka ya zama wuri ne tsaka-tsaki.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Musa ya ce lokacin da na sanya muku shine ranar idi kuma a tattara mutane da hantsi.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى Sai Fir'auna ya juya sai ya haɗa makircinsa sannan ya zo wurin da aka shirya.
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى Musa ya ce da su kai canku, kada fa ku ƙirƙira wa Allah ƙarya sai ya hallaka ku da azaba, haƙiƙa kuwa wanda ya ƙirƙira masa ƙarya to ya taɓe.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى sai suka tattauna al'amarinsu a tsakaninsu suka kuma gana a sirrance.
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Suka ce lalle waɗannan biyun wato Musa da Haruna tabbas matsafa ne, suna so ne su fitar da ku daga ƙasarku da tsafinsu, su kuma tafiyar da kyaukyawar hanyarku ta rayuwa.
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى sai ku yo shiri haɗaɗɗe sannan ku zo sahu-sahu, haƙiƙa yau kam wanda ya yi nasara ya rabauta.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى Suka ce, Ya Musa, ko dai ka jefa naka ko kuma mu mu fara jefa namu.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Ya ce, A'a, ku fara jefawa, to saboda sihirinsu sai ga igiyoyinsu da sandunansu ana suranta masa cewa su macizai ne suna sauri.
فأوجس في نفسه خيفة موسى Sai Musa ya ɓoye wani abu na tsoro a ransa, قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى muka ce kada ka ji tsoro lalle kai kai kake da rinjaye.
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى kuma ka jefar da abin da yake hannunka na dama za ta haɗiye abin da suka aikata lalle abin da suka aikata makircin matsafi ne matsafi kuwa baya rabauta duk ta inda ya zo فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى sai matsafan suka faɗi suna sujjada suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى Fir'auna ya ce, Yanzu kwa yi imani da shi tun kafin in yi muku izini, lalle shi ne babbanku wanda ya koya muku tsafi, to lalle zan yayyanke hannayenku da ƙafafuwanku a tarnaƙe, wato hannun dama da ƙafar hagu, kuma tabbas zan gicciye ku akan kututturan dabino. lalle kuma tabbas za ku san wane ne tsakanin ni da shi wanda ya fi tsananin azaba kuma ta fi ɗorewa.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا Suka ce, Ba za mu fifita ka ba a kan abin da ya zo mana na ayoyi mabayyana, da kuma a kan wanda ya halicce mu, sai ka hukunta duka abin da za ka hukunta, za ka yi hukunci ne kawai a wannan rayuwar ta duniya.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى Lalle mu kan mun yi imani da Ubangijinmu don ya gafarta muna laifukanmu da kuma abin da ka tilasta mu a kansa na tsafi, Allah kuwa shi ne mafi alherin sakamako kuma shi ne mafi dawwamar azaba.
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا Lalle duk wanda ya zo wa Ubangijinsa yana mai babban laifi to lalle yana da sakamakon jahannama, ba zai mutu a cikinta ba ba kuma zai rayu ba, rayuwa mai daɗi.
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا Wanda kuwa ya zo masa yana mumuni ya zamana ya yi aiki nagari, to waɗannan suna da sakamakon samun darajoji maɗaukaka.
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Watau gidajen aljanna na dawwama waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, masu dawwama ne a cikinsu, wannan kuwa shi ne sakamakon wanda ya tsarkaka daga saɓo.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى Hakika kuma mun yi wa Musa wahayi cewa ka tafi da bayina cikin dare, sannan ka keta musu hanya ƙasashiya a cikin kogi, ba za ka ji tsoron riskar fir'auna da jama'arsa ba, kuma ba za ka ji tsoron nutsewa ba.
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم Sai Fir'auna ya bi su shi da rundunarsa sai abin da ya haɗe su na ruwan kogi ya haɗiye su suka hallaka kakaf.
وأضل فرعون قومه وما هدى Fir'auna kuma ya ɓatar da mutanensa bai kuma shiryar da su ba.
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى Ya ku bani Isra'ila hakika mun tserar da ku daga maƙiyinku, wato Fir'auna, muka kuma yi muku alkawarin ganawa da ɓarin dama na dutsen ɗuri. Muka kuma saukar muku da darɓa da kuma gasassun tsuntsayen salwa.
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Ku ci daga daɗaɗan abin da muka arzita ku da shi na halal, kada kuwa ku ƙetare shi zuwa haram sai fushina ya faɗa muku, wanda kuwa fushina ya faɗa masa to haƙiƙa ya hallaka.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Lalle ni kuma mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba kuma ya yi aiki nagari sannan ya tabbata bisa shiriya.
وما أعجلك عن قومك يا موسى Kuma me yasa ka gaggawar barin mutanenka ya Musa, قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى ya ce su waɗannan mutanen nawa ai za su biyo bayana ne ba da jimawa ba, na kuwa yi gaggawa ne zuwa gare ka ya Ubangiji na don neman yardarka.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Allah ya ce, To, lalle mun jarrabi mutanenka a bayanka, samiri kuma ya ɓatar da su.
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من من ربكم فأخلفتم موعدي sai Musa ya komo zuwa ga mutanensa cike da fushi da baƙin ciki, ya ce, Ya ku mutane na yanzu Ubangijinku bai yi muku kyaukyawan alkawari ba, ko kuwa lokacin alkawarin ne ya yi muku tsawo, ko kuwa kuna so ne fushin Ubangijinku ya saukar muku, shi ne sai kuka saba alkawarin.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري suka ce ba mu saba alkawarinka da zaɓin kanmu ba, sai dai mu an ɗora mana kayayyakin nauyi ne na ababen adon mutane, sai muka jefa su a cikin wuta sannan samiri ya jefa nasa kamar yadda muka yi.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي To sai ya fitar musu da ɗan maraƙi jika-jika mai kuka sai suka ce, Wannan Ubangijinku ne kuma Ubangijin Musa, amma sai ya manta.
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا yanzu ba sa gani cewa maraƙin baya mayar musu da magana kuma baya mallakar wata cuta ko amfani gare su ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري alhali kuwa hakika haruna ya faɗa musu tun da wuri cewa ya ku mutane na an jarrabe ku da shi ne kawai kuma lalle ubangijinku na gaskiya shi ne arrahamanu sai ku bi ni kuma ku bi umarnina قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى suka ce ba za mu gushe muna dukufa wajen bauta masa ba har sai Musa ya dawo mana.
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا Musa ya ce ya haruna me ya hana ka lokacin da ka gansu sun ɓace, ألا تتبعني أفعصيت أمري ka bi ni don ka sanar da ni ko kuwa ka saba umurnina ne.
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Haruna ya ce, Ya ɗan ummata, kada ka kama mini gemuna da kuma gashin kaina lalle ni na ji tsoron ka ce da ni ka rarraba kan banu Isra'ila, baka kuma kiyaye magana ta ba.
قال فما خطبك يا سامري Musa ya ce, Menene lamarinka ya samiri?
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي ya ce na ga abin da ba su gani ba ne sai na ɗebi danki daga gurbin ƙasar sawun godiyar manzon wato jibrilu sannan na watsa ta akan ɗan maraƙin kamar haka kuwa raina ya ƙawata mini.
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Annabi Musa ya ce, To sai ka tafi, amma ka tabbatar cewa sakamakonka a rayuwar da za ka yi shi ne ka riƙa cewa lamisasa, wato ba za ka tuba ba kuma ba za ka taɓa kowa ba. Kuma lalle kana da ƙayyadajjen lokaci wanda ba za a saɓa maka ba. kuma ka dubi Ubangijin nan naka wanda ka dukufa a kansa kana bauta, lalle za mu ƙona shi sannan tabbas za mu sheƙar da shi cikin kogi.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمًا abin bautarku kawai shi ne Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi, ya yalwaci komai da iliminsa.
Kazalika na ƙusu alaika min an ima qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra.
kamar haka ne muke baka labari daga labaran abubuwan da suka riga suka wuce hakika kuwa mun baka alqur'ani daga wajen من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا duk wanda ya bijire masa to lalle zai ɗauki nauyin zunubi a ranar alkiyama خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا suna madawwama a cikinsa kayan zunubi kuwa ya munana a gare su ranar alkiyama يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ita ce ranar da za a busa ƙaho kuma mu tayar da kafirai a wannan ranar idanuwansu jawur يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا suna raɗa a tsakaninsu cewa ba ku zauna a ƙaburburranku ba faci kwana goma نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما mu kuma muka fi sanin abin da suke faɗi lokacin da wanda ya fi tunani daga cikinsu yake cewa ba ku zauna ba face rana guda ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا suna kuma tambayar ka game da duwatsu to ka ce da su Ubangiji na zai niƙe su tilis فيذرها قاعا صفصفا sannan ya bar ta fili fetal لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ba za ka ga wani kwari ko tudu a kanta ba يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا a wannan rana ne za su bi mai kira zuwa matattara ba mai bauɗe masa kuma duk muryoyi su yi ƙasa-ƙasa saboda girman Allah mai rahama sannan ba za ka ji komai ba sai raɗa يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا a wannan ranar ceto baya amfani sai ga wanda Allah mai rahama ya yi wa izini kuma ya yarda da maganarsa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah yana sane da abin da yake gaba gare su da kuma abin da yake bayansu, su kuwa ba za su kewaye da saninsa ba.
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Kuma dukkanin fuskoki suka ƙasƙanta ga Allah rayayye, tsayayye da zatinsa haƙiƙa kuma duk wanda ya yo dakon zalunci ya taɓe.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk kuma wanda yake yin aiki nagari alhali kuwa shi mumuni ne to ba zai ji tsoron zalunci ba ko kuma ƙauro.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا Kuma kamar haka muka saukar da shi alƙur'ani balarabe, muka kuma sarrafa ayoyin gargaɗi a cikinsa don su kiyaye dokokin Allah ko kuma ya sa su wa'azantu.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Kuma fa Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka daga maganganun kafirai, kada kuma ka yi garaje da karatun Alƙur'ani tun kafin a gama yi maka wahayinsa, kuma ka ce Ubangiji ka ƙara mini ilimi.
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Kuma hakika mun yi alkawari da Adamu tun da farko cewa kada ya ci itaciyar da aka hana shi, sai ya manta, sai ba mu same shi da ƙarfin ƙuduri ba.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Kuma ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujjada ga Adamu sai suka yi sujjadar sai Iblis ne kawai yaƙi.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Sannan muka ce, Ya Adamu, lalle wannan maƙiyinka ne kai da matarka, to kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى Lalle Allah ya yi maka alkawarin ba za ka ji yunwa ba a cikinta kuma ba za ka yi tsiraici ba, وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى kuma lalle kai ba za ka ji kishi ba a cikinta kuma ba za ka ji zafin rana ba.
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى sai shaidan ya yi masa wasu wasi ya ce, Ya Adamu, yanzu bana nuna maka wata bishiya ta dawwama da kuma mulki wanda ba zai ƙare ba.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى Sai suka ci wani abu daga gare ta sai ga tsiraicinsu ya bayyana gare su, sai suka riƙa lullube jikinsu da ganyen aljanna, kuma Adamu ya saɓa wa Ubangijinsa ya bar shiriya.
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sannan Ubangijinsa ya zaɓe shi sai ya yafe masa ya kuma shirye shi.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Allah ya ce, Ku sauka daga gare ta aljannar gaba ɗayanku, sashinku ya dinga gaba da sashi, sannan idan shirya ta ta zo muku daga gare ni, to duk wanda ya bi shirya ta ba zai taɓe ba kuma ba zai wahala ba.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى wanda kuma ya bishirewa alƙur'ani to lalle zai yi rayuwa mai kunci kuma mu tashe shi makaho ranar alkiyama قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا zai ce ubangiji na me yasa ka tashe ni makaho alhali kuwa na kasance mai gani قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce, Kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka sai ka manta su, to kamar haka kuwa kai ma za a manta da kai a yau.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Kamar haka muke sakawa duk wanda ya yi ɓarna kuma bai yi imani da ayoyin Ubangijinsa ba, kuma azabar lahira tabbas ta fi tsanani ta kuma fi dawwama.
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى yanzu mutanen Makka ba su gani cewa al'ummu nawa muka hallaka a gabaninsu ba waɗanda suna wucewa ta gidajensu, lalle a game da wannan akwai ayoyi ga ma'abota hankali.
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى Ba don kuwa wata kalima da ta rigaya daga Ubangijinka ba, da kuma wani wa'adi ƙayyadadde to da azaba ta zama dole a kansu tun a duniya.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى sai ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa kuma ka yi tasbihi da godiyar Ubangijinka kafin hudowar rana da kuma gabanin faɗuwarta, a wasu lokuta na dare kuma ka yi tasbihi da kuma gefukan wuni don a saka maka da abin da za ka yarda.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Kada kuma ka zura idanuwanka a kan dangogin daɗin da muka jiyar da wasu daga cikinsu, na adon rayuwar duniya ne don mu jarrabe su da shi, arzikin Ubangijinka kuwa shi ya fi alheri ya kuma fi dawwama.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ka kuma umarci iyalinka da tsayi da sallah kuma ka dawwama a kanta, ba ma neman ka arzuta kanka da iyalinka mu ne za mu arzuta ka. Kyaukyawan ƙarshe kuwa yana ga masu taƙawa.
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Suka kuma ce, Me yasa bai zo mana da wata aya daga Ubangijinsa ba, yanzu hujjar abin da yake cikin littattafan farko ba ta zo musu ba, wato Alƙur'ani.
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Inda a ce mun hallaka su ne da azaba tun gabaninsa wato annabi Muhammadu, to da sun ce Ubangijinmu me yasa baka aiko mana da wani manzo ba sai mu bi ayoyinka tun kafin mu kaskanta, mu kuma wulaƙanta.
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ka ce da su kowanne ni da ku mai sauraro ne sai ku saurara to ba da daɗewa ba za ku san su wane ne ma'abota hanya madaidaiciya kuma su wane ne suke kan shiriya